ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عليكم ورحمة يومنا شاءكو يوتا شعبان جراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أليه دون أربعين بشدة wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan wannan shine karatunmu na na biyar ko ina muka fara kana dan karatun ba ya gudu ba a gudu nan wurin ko ya kamata mu zuba da gudu tunanin shi na san na can na je yake magana lamma alima almu'minu tattawana na sai fotokofi ne aka yi wanda ba samu sai a basu Allah ya saka da alkhairi. Malam yace lamma alima almu'min sa'im yayin da mai azumi mai imani ya riga ya san anna rida maulahu lalle yardan Allah subhanahu wata'ala masoyin shi fi tarki shahawatihi tana nan a cikin barin abubuwan da yake sha'awa. Kaddama rida maulahu sai ya gabatar da yarda Allah ta'ala masoyin shi ala hawahu akan son zuciye shi. Fasarat laddatuhu sai jin daɗin shi ya zamanto fitar ki shahawatihi lillah a cikin barin sha'awoyin shi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala. muna ganewa ko tunda mai imani ya san yardan Allah ba ta samuwa sai in mutum ya bar abubuwan da yake so saboda Allah to shi yasa sai ya gabatar da abinda Allah ke so akan abinda zuciyar shi ke so kamar yadda Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa da haka ake samun wato aljanna mutum ya fifita abin da Allah yake so akan abin da yake so saboda haka kenan shi mai imani kullum jin daɗin shi yana dan cikin barin abin da yake so abin da yake so ya bar shi amma dan wa dan Allah subhanahu wataala wannan shine jin daɗi haka babban jin daɗi mai imani yana bauta ma Allah yana bautan Allah kuma ya kamata mai imani idan ya shiga cikin ibada zan ƙi jin daɗi ya bar jin matsuwa daga Allah ta'ala ya ce sallah tana da wuya amma ce illa alal khashi'i sai akan masu natsuwa masu tsoron Allah su ne wanda sallah ba ta da wahala a kansu saboda suna ganin duk komi na duniya ba bai kai daɗin sallah ba nama da lemu da kayan daɗin duniya duk ba su kai daɗin sallah ba amma fa wannan sai wanda ya ɗanɗane daɗin imani. Zala ya ce, za ka tsamal imani man radiya fillahi rabban. Duk wanda yadda da cewa Allah ne mahalicin shi, shi ne abin bauta wa shi, to ya ɗanɗane daɗin imani. Shi kaga imani yana da ɗanɗano, ba kowa ke ɗanɗana shi ba, sai wanda Allah ya datar da shi. Allah ya datar da mu. imanihi saboda imanin shi bi itla'illahi ta'ala da ganin Allah subhanahu wata'ala wa anna thawabahu wa iqabahu kuma cewa lalle ladar da Allah zai badawa da azabar da Allah za yi azab ta fi girma min lazzatin yatanawaluha daga jin dadin da mutum zai samu fil khalwati a cikin kadaici in kana kai kadai dadin da zaka ji kai kadai bai kai dadin da zaka samu na lada wurin Allah subhanahu wataala ba isaran li rida rabbih saboda fifita yardan Allah subhanahu wataala malicin shi ala hawa nafsihi akan son zuciyar shi balil mu'minu malai yace ya mai imani yakrahu dalika yana kin haka fi khalwatihi a cikin kadaicin shi ashadda mafi tsanani min karahatihi daga kin shi li alamin darbi ga ainihi zayin bugun da za a mashi bana mai imani yana kin karya azumi shi kadai ba mai ganin ya sai Allah in ya karya babu wanda ya sani fiye da yadda yake jin zahin a bige shi to ba ba kuma wanda yake so a bige shi kuma bugu ba ya da daɗi ko na yaro ne ba ya da daɗi ko ba haka ba ko ƙaramin yaro ɗanka ɗan ƙararrami ɗan ƙararrami kawai baka shirya ba sai ka ji ta tsaya ta ce ka da mari baka san lokacin da za ka ɗauka shi kai jiwa da shi Allah ya sa kana da saurin ɓacin rai to bare babba ya mari ka a gaba da daɗi ba wanda ke son bugu wadda ba ka son bugu wato bai kai kyamar da kake taka karya azuminka haka nan ba babu wani dalili babu wani mafari wani ya za ka tsirin minal muminina malai yace saboda haka ne ai da yawa daga cikin masu imani lau ba da za a bige shi ala an yuftira akan cewa sai ya karya azumin shi fi ramadan a cikin watan ramadan li ghairi udrin ba tare da udri ba lam yaf'al bai da yawa daga cikin mutane ko da za a tsoratar da shi a ce ko dai karya azumi ko a bige shi ba ya karya bugu dai wanda ya ga bulala ce za a ta zuwa da mai karya azumi ba ya karya shi kai wani ko ba ya rishi da wani ba ya da lahiya ba ya iya azumin amma kunya yake ji kunya Allah yake ji ya karya azumin shi likita ya ce ba ka iya waka mutane duk su tare a ce ba iya ce shi da a yi haƙuri sai ya kai ko kuma ka ga mutum azumin ya shigo ba iyawa damuwa yake yana ta damuwa ana ta samun lada ba da shi ba duk wannan yana nuna imanin mutum kenan saboda tsananin imanin shi da Allah subhanahu wataala shi yasa yake ganin uzuri ma bai kamata saboda shi bai karya azumin shi Allah ya sa mu dace me yasa malai yace li ilmihi saboda sanin shi bi karahiyati Allah ta'ala li fitrihi kyamar Allah subhanahu wata'ala ga karya azumin shi fiya da shar a cikin wannan wata din wa hada min alamatil iman wannan kuma yana daga cikin alamomin imani azumi babba alama ce zuban shi azumi ginshiki ne daga cikin ginshikan imani da Allah ginshikan musulunci kaga ba karama abu bane saboda ka alama ce babba daga cikin alamomin imani da Allah shi yasa ma Allah masu imani ya kira ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi abin da yake nuna cewa lalle azumi alama ce babba daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wataala an yakraha almu'minu mu'mini yake ma yula'imuhu abinda yake dacewa da shi min shawati na sha'awoyin shi idan alima anna Allah yakrahuhu idan ya san cewa Allah subhanahu wataala ba shi muna ganewa ko to zai bar abinda ya dace da ran shi abinci ya dace abin sha ya dace amma saboda mi Allah ba ya sosai ya bar abu wa tasiru ladatuhu sai jin dadin shi ya kasance fima yarda maulahu cikin abinda Allah subhanahu wataala ne yarda da shi wa in kana mukhalifan li hawahu ko da kawai ya kasance ya saba ma san ran shi san ranka shine ka ci ko san ranka shine ka sha shi ne san rai shi ne abin da ranka ke so ranka ba ta san yunwa ranka ba ta san kishirwa sai dai da yake ita rai ka san muguwa ce zuciya da kake ganin ta muguwa ce akwai rudin shaidan tare da ita don dama rayuka kala-kala ne akwai kalbin salim akwai al'amaratu bisu'i akwai al-mutma'inna haka rayuka suke akwai rai mai natsuwa akwai rai lafiyayya akwai rai mara lafiya akwai mai umarni da mugun aiki to mafi yawan rayukan bayan Allah suna umarni ne da mugun aiki yanzu wurin bauta Allah ranka sai ta yi ta matsuwa ka ci abinci amma wurin shegantaka sai ta ce ka yi ta haƙuri wurin wata sharholiya wurin wani aikin asha sai ka iske mutane wani tun da sahi ana ya yi sharar da zuwa bai damu da ya ci abinci ba ha a zahar amma ya yi wani ne zai ɗaya ta magana ai azumin yau akwai wahala azumin yau tun da sahi kana ganin to wannan zuciyar shi mai umarni da mugu aiki ce saboda ni a wurin bauta Allah yana damuwa amma wurin bautar shaidan baya damuwa muna ganewa ko to saboda haka kenan ranka tana so ta ci ta sha amma sai ka saba mata saboda Allah baya so ka ci a wannan lokaci kuma Allah baya so ka sha wannan lokaci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku ba zai kasance mai imani ba har sai abin da yake so ya zamanto yana biya abin da nazo da shi ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza kana malan yace hada idan wanda ya kasance fi ma hurrima cikin abin da aka hana bawa ne li aridu sawmi saboda bijirowar azumi min at-ta'am aka hana bawa cin abinci da cin duk wani abin da za a yi ci wa sharabi da shan abin sha ruwa ne ko lemu ko shayi wa mubasharatin nisa'i da kuma sumbatan iyali bayan bari to ya kamata an ya ta'akka da zalika wannan ya zamanto yana da ƙarfi sosai bima cikin abin da hurrima alal itlaq aka haramta shi gaba ɗaya zina kamar zina zina haramta ta gaba ɗaya ba inda take halal dukkan ta haramce gaba ɗaya wa shurbul khamri kuma kamar shan giya kuma shan giya gaba ɗaya haramun ne ba inda yake halal sai larura larura kuma ba halal bane ya halin larura halin yunwa halin kishirwa kana jin kishirwa ga ruwan giya babu ruwa sai ruwan giya kaje wata ƙasa da su ruwan su ruwan shan su ruwan giya ne kawai ko ina kamar cana an ce giya ta yi ta yi ruwa arha ruwan roba wannan ruwan fiyawa ta ya yi giya tsada kaga wanda baya da imani ya je sai da ya giya shi ta ɗiba kawai wani yana gaya mana sun yi karatu na wata takwas cana karatun soji suka gamu da wani dan wata ƙasa cikin ƙasashen nan na arna da gwarawa wata takwas suka yi bai taɓa shan ruwa ba rigon shi cike take da abin nan giya saboda arhatta kullum da ta kare sai je ebo da yawa ya shi su ne ruwan shi duk ya ji kishirwa kawai ita yake sha yana jin zahin ya sai ruwa saboda tsada da ke gare su to idan akwai larura kana cikin garin da babu ruwa sai giya shi kenan ko kuma kana cikin daji dajin da baka samu ruwa ba sai ruwan giya sai ka sha ka sha abin ka ka koshi ka buga ka Allah gawar ta mala ya rikice ya za ka yi ba ruwa sai ita sai ka sha ita sha har Allah ya kawo ruwa ka hito daga cikin wannan kungurmin dajin da kake ciki to wannan larura ce ba halal ba wai ba an halatta maka ba larura ce kawai dan kakka mutu an fifita rayuwarka ne akan mi domin nan mutuwarka ta fi tashin hankali da sabon Allah na zaka muna ganewa ko amma ba sauki ne rangwame ne in ka ga dama ka dauka in ka fifita gara ka mutu ka sha giya ko da halin larura ne shi kenan baka saba ma Allah ba sauki ne Allah ya kawo saboda Allah ta'ala ya san ba kowa yake iyawa ba ba kowa ne zai haƙurin yunwa ba har ya mutu kuma alhali yana ganin ga magani sai dai maganin baya da kyau wani zai cewa ai ya haƙura wani kuma zai cewa sai ya sha saboda imanin mutane ba ɗaya bane wa akhdhi amwalin nasi bil batil kuma kamar karɓar dukiyar mutane da ƙarya shi ma wannan haramun ne kullum ta hanyar wayo ta hanyar cuta ta hanyar kuɗi da ruwa da sauransu wannan baya da kyau wa haƙƙi arab da kuma cin mutuncin mutane shi ma cin mutuncin mutane baya da kyau bai gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba cin mutunci babu haƙƙi haramun ne in kuma akwai haƙƙi halal ne jaiz da ci mutuncin mutum idan akwai wani dalili muna ganewa ko akwai dalilai waɗanda suke halittawa amma babu dalili haramun ne to kwana azumi ko ba azumi cin mutunci baya da kyau musulmi kare mutuncin wato abin nan manzala sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ji ana cin mutuncin dan uwan shi yana iya kare shi ki kare shi sai Allah ya mai azaba ranar alkiyama duk wanda ya ga ana cin mutunci ana zagi ana bata sunan mutum kuma kana iya karewa ka ce wallahi mutumin nan ba haka yake ba kai shiru kana iya gaya masa halayen mutunan na kirki mutunan kwarai ne ba yadda kuke faɗi ba kai shiru to ranar alkiyama kai ma sai Allah subhanahu wataala ya wulakanta ka a inda kake kake buƙatar taimakon Allah sai Allah ya sa mala'iku sun yi kace kace da kai saboda ka gana kace kace da dan uwanka ka ka kyale ka ki taimaka mashi to da haka kenan a cin mutunci ba yi da kyau cin mutuncin musulmi haramun ne kamar yadda manzala ce sibabul muslimi usuq zagin musulmi fasikanci zagi kuma ya kaga cin mutunci ne ka zagi mutum wa safki dima'il muharrama da kuma zidda jinin da yake na haram ka bugi mutum ka zidda mai hakori jini ya zuba ko ka sake da wuka muna ganewa ko wannan baya da kyau kamar yadda shekarun jiya an ce wasu yara sun zo kashe wani yaro da wukake suka zo nan cikin gari ba wani wuri ba tsakiyar garin nan ba suka zo saboda ya yi hada da wata yarinya mai awara ya zidda mata kaya ya ce sai an biya ta kuma an biya ta suka ji labari suka zo suka ɗauko wukake sai sun kashe shi wannan bai da kyau irin waɗannan ɗabi'un mara kyau ya kamata ba musulmi ya kamata a ce na yin su ba su kashe ba Allah ya kiyaye sun ɗaga wuka su caka mashi wani ya riƙe wanda ya riƙe aka samu wani ƙurgujoyin duci aka buga mai nan don ya saki wuka Allah ya sa ya ki saki kaɗan ka shiga cikin shi shekarun jiya suna cikin wannan sun kashe ba za su kashe ba aka yi maza aka kira polis suka zo da motoci da yawa da suka ji karan motocin polis suka duk suka wace kan maza ne su lokacin da suka zo unguwai duk kowa ya wace cewa suke ashe unguwan mata mata ashe su ne matan wanda sun ji kukan mutane sun tsere to zubar da jini na haramun bai da kyau zubar da jinin musulmi bai da kyau Allah ta'ala ya hana cikin ayoyi da yawa ko ana azumi ko ba azumi haramun haramun ne gaba daya a zubar da jinin mutum musulmi kamar yadda jiya ma an samu labarin cewa wani mutum ya kashe matar shi matar shi ya murgude ma wuya ta mutu kuma ta haka shi a rihe jiya da sai aka rihe nan garin wada suke da ita kawai kama wayan ta yi mata haka shi kenan rairin waɗannan ayyukan a sha ba cikin musulmi ya kamata ce ana jin su muke da kyakkyawar karantarwa miji a ce duk dabarai sun kare kawai sai dai murkuɗe mata wuya kuma ɗiyansu uku tare ɗiyansu uku suna da haihuwa guda uku ta fa inna hada mala yace lalle wannan yusqitu Allah ala kulli halin yana fusatar da Allah ta'ala akan kowane hali kowane lokaci kadai dai daga cikin waɗannan mugayen ayyuka din to Allah ta'ala yana yin fushi da mutum wa fi kulli makanin kuma kowane wuri kai abin ko garin Makka ne ko maradi ne Allah ta'ala yana kinka in ka aikata dai daga cikin waɗannan ayyuka wa zamani kuma kowane zamani Ramadan ne ko ba Ramadan ba Allah ya kiyaye الوجه الثاني فسكا تبي أن الصيام للي شيازمي سر سري لبين العبد سكان باوى وبين ربي لسكان مهدتش لا يطلع عليه غيره ومن الله سبحانه وتعالى بيسمى النسر با لأنه مركب من نية باطنة صبر عزمي بسم الله أبن هرهد آواني دقاء واتونية ودتك قوية la yaqulu alaiha illa Allah babu wanda yake ganin wannan niyya din sai Allah wa tarkin li tanawili shahawat sannan kuma azumi a cikin shi akwai barin amfani da sha'awoyi allati wanda yustakhfa bi tanawuliha ake jin wato ake boyewa da yin su al'adati al'ada al'ada mutum yana cin abinci ne a boye ko ba haka ba agarin mutum kawai ya zanni bakin hanya shi kaɗai yana cin abinci ko da wurin mai abinci za ka ga mutum ya ɗan mi ya ɗan ba da baya haka abinci ana ɓoyewa ake cin shi haka ne ko wani lemu ma ba ya sha gaban mutane haka bakin hanya ko ana kallon shi yana shan lemu sai ji nauyi ko shayi in ka ba sai ce ba ɗan wurin da za a ɗan sai ta kallon mutane suna shan shayi bakin hanya kowa na kallon su ba su yin kunya babu kunya kuma wani abu ne kamar da yin son samu ne mutum ya dan abin nan ladabi ne daga cikin ladabban rayuwa ba wani dole bane yana daga cikin ladabi in za ka cin wani abu ko za ka shan wani abu ka dan duballanta na rake a kana kautar rake musu hanya ko kana tahiya a gani kana tahiya kana shanta kaga ana iya samun matsala kana iya faɗa wani rami baka sani ba saboda zakinta walidhalika qila da haka aka ce la taktubuhu alhafazatu malaiku ba su rubuta shi azumi azumi wasu malamai suka ce malaiku ba su rubuta shi saboda mi saboda sirri ne su kuma sun sirri ba ne ba wanne sun sirri sai Allah zaka Allah ne ke ɗaukar nauyi da kanshi ya rubuta shi ba mala'iku ba Allah ne kare san kowane mai azumi abin da zai bashi mala'iku ba sani ba wakila aka ce innahu laysa fihi riya aka ce babu riya cikin azumi musamman azumin gari duka inda kowa yana yiwa zaka barya inda azumin nafila ma ne aka ka iya ka tashi da niyya ko ka yi ka waye gari da azumi ka zan iya gaya ma mutane idan su san kana yi ko ka zan iya faɗi amma azumin ramadan kowa yake yi aga ai riya ba za ta shiga ba ko Allah ya samu dace wa qad yarji ila al-awwal malam yace kuma ma'ana tana komawa tana iya koma zuwa ga na farkon فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل domin duk mutumin da ya bar abin da ran shi take kiran shi zuwa gare shi dan Allah madaukakin sarki ya yi la yaqaliu alaihi ta inda babu wanda yake ganin shi ghairu man amarahu wa nahahu banda wanda ya umarce shi kuma ya hane shi shine Allah dalla ala sihhati imani wanda zai nuni akan ingancin imanin mutum والله تعالى يحب من عباده الله تعالى yana so ga bayin shi an yu'amiluhu sirran shi mashi mu'amala a boye bainahuma bainahu tsakanin su da shi ya yi la qaliwa ala mu'amalatihim iyahu siwahu ta inda babu wanda yake ganin mu'amalar da suke ma Allah subhanahu wataala in ba Allah ba Allah yana son haka yasa Allah ta'ala ya tayyabin bayi waɗanda suke boye ibadodinsu Allah subhanahu wataala yace alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi لهم مغفرة وأجر كريم هو أجر كبير Allah ce lalle waɗanda suke tsoron Allah a ɓoye kaga kenan suna bautan Allah ne a a ɓoye babu wanda yake gani sai Allah Allah ya ce lahum maghfiratun suna da wata irin gafara wa ajrun kabir kuma suna da lada mai girma ita ce aljanna kuma Allah ta'ala ya ce inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi wanda yaji tsoron Allah mai rahama a ɓoye lahum maghfiratun wa ajrun karim suna da gafara kuma suna da lada wadda take ta karamci kuma farkon suratul baqara Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaib wadanda suke bada gaskiya da gaibi kuma nabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai mutane guda bakwai ranar alkiyama da Allah ta'ala zai lullube su cikin inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah cikin su akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutunan da ya sadaka ya koyi ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hannun shi na hagu bata san abin da hannun shi na dama ta dauka ta bada ba saboda koyewa to ballantana mutane tsananin koyo hannun shi na hagu ba bai san menene hannun dama ya dauko ya bada to walle mutane da suke tare da shi jikin shi ma bai sani ba to cikin mutane bakwai akwai wannan mutumin wanda yake mu'amala da Allah akwai Allah subhanahu wataala yana son irin wannan mu'amala din Allah ya sanya mu cikin masu yin ta wa qawlu wada Allah subhanahu wataala da yace taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli ya bar sha'awan shi kuma ya bar abincin shi domin Allah fi isharatun akwai nuni ila anna ma dhukira ko ila ma dhukira ya zuwa abin da aka faɗa min annas sa'imina cewa masu azumi ya taƙarrabu na ilallah suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bitarki ma tashtahihi nufusuhum da barin abin da rayukan suke so min at-ta'ami wash-sharabi wan-nikah na abinci da abin sha da kuma al'amurra na aure wa hadhi a'zamu shahawatin nafs waɗannan sune mafi girman shawoyin zuciya duk cikin abubuwan da zuciyarka ke so to babu kamar waɗannan ka ci ka sha kuma ga iyali kusa da kai shi ne ƙarshen duk abin da kake duk neman da kake saboda wannan ne kawai dan ka nema ka nema kai ta zama da yunwa ka gani ma bai ma amfani ba dan ka nema ka nema ka tara amma kai ta zama da kishirwa ba kai san fiya wata ta dala biyar kaga abin bai rana ba ko ba haka bane yawwa kamala abin da yasa kake nema dama dan ka samu abin da zai ma maganin yunwa da kishirwa da abin da zai ma maganin sha'awarka duk duniya gaba ɗaya ana neman ta ne saboda waɗannan zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i kaga mata والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام دبوبي ka ci nama duk kasa ne bakinka da wanda za a yi dage-dage da wanda za a yi miya mai ruwa da wanda za a soyawa da wanda za a gasa maka dan dai duka kai ga bakinka ne kawai shi ne kawai duniya fa a komi ne cikin duniya ba wanda wannan kuma ka ci shi kenan ita duniya kawai ita duniya daɗinta kenan ba Allah bai yi ka dan ita ba Allah ya yi ka dan lahira kai an halice ka ne ba don ka rayu duniya ba don ka ta lahira ne wannan jikin naka Allah bai yi shi don ya sha duniya ba ya yi shi ne don ya sha lahira don ya samu aljanna an maka jikin da ba zai mutu ba amma sai ka ta aljanna nan duniya mutu aiki rayuwar duniya ce zalika mata'ul hayati duniya jin daɗin duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab sai Allah ya ce qul a'unabbiukum bi khairin min dhalikum kuna so in baku labari da mafi alheri ga waɗancan abubuwa da aka zano lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗanda suka ji tsoron Allah a wurin ubangiji su jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha kaji suna da aljanna wadda koramu suke ta gudana karkashin ta kaji saboda kenan Allah ta'ala yayi ka ne saboda ni saboda ka rayu a aljanna ba dan nan duniya dan nan duniya karewa take da ana zama duniya da Allah ya bar annabawa da manzanni ba a zama da muka zo ba mu iske su ba uwayenmu ma ba su gansu ba kakanninmu ma ba su gansu ba kakannin kakanninmu ma ba su gansu ba to tunda Allah bai bar waɗanda ya yi so ba to ba a yi kaɗan kazan na duniya ba ke wa fit taqarrub ila Allah a cikin neman lada zuwa ga Allah bi tarki hadi shawati da barin waɗannan shawoyin bisiyami da yin azumi fawaid akwai fa'idodi da yawa mina daga cikin su kasrun nafs karya zuciya karya rai kuma zuciyarka in tana ci tana sha kullun tsatsaye take duk wanda yake ci yana sha yana koshi baya da bukatar komi yana da kuɗi da zaka ga zuciyar shi kullun tsatsaye take bai saurara ma kowa bai ganin kowa da da hulla to me zaka gwada mai da abin da zaka shi ma yana da in ya ji yunwa yana da dama ya ci abinci in ya ji kishirwa yana da dama ya sha ruwa in ya ga wani abu yana da dama ya yi sai aka in ka ga dama ka gaida shi in ya ga dama ya amsa amma ki amsa ya ce mi tsakani na da wani wallahi inal insana la yatgha an ra'ahu istaghna haka dan adam yake yasa dan adam Allah ta'ala baya barin shi da dawwamammin ni'ima in ana barin shi wa abin ba ya kyau yasa alheri ne gare mu Allah ta'ala ya tsanki ya ba mu kuma wani lokaci ya hana mu lokaci ai ta baka ai ta baka kai ta samu kai ta samu kai ta samu sai ka tara sai Allah ya tsaida wannan abin da ka samu ka canji sai ka canji shi kuma a dawo neman wani saboda in kullum kana samu to zaka kana nisan ta ibada kana rage san Allah da annabi da sa addinin musulunci ragewa suke duniya ce ta duniya haka take tana nisantar da mutum daga Allah subhanahu wataala sai wanda Allah ya kiyaye kawai kuma kaga kadan ne kadan ne Allah yake ba su imani ya ba su yawancin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 100 da wani abu din nan yawancin su kusan 100 da wani abu duk talakawa ne dan kadan ne masu kuɗi ‘yan kaɗan suke da kuɗi nesa saboda ubangiji Allah subhanahu wataala ya san matsalar kuɗi yadda take shi yasa ba kowa yake ba sai ba ‘yan kaɗan saboda su ba sauran kuma ka ba kowa abin bacewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace mal faqru akhsha alaikum manzala yace ku sahabbai na ba ni tsoron talauci akan ba ni tsoron dan kuna cikin talauci ku bar addini na san kuna iya tsayawa ku tabbata akan addini ba ku da kuɗi mutanen da suke mutum ya yi ni ya kwana bai ci bai sha ba wani ba sai ya ya ciro itace kuma kaga irin itacen madina wasu itace madina itace gare ta irin namu ganyen itace mutum zai ciro wa ya sa bakin shi can ya zuba ruwa kamar ka ci haki ɗanye wani kuma zai kulla dutse ga cikin shi saboda cikin ya tashi tsaye da kyau sai ya fada ita zan manzala ya ce na san in dai ana talauci ba za ku raba da addini manzala ya ce amma ina tsoron a baku duniya ku ta gasarta in kaga wani ya ka ce kai ma sai kai in kaga yayi gida ka ce sai ya in ka yace to in kuka yaka nan kuma fatuhlikakum duniya halaka ku za kai za ta yi kama ahlakatil ladina min qablikum kamar yadda ta halakar da waɗanda ke gabaninku To azumi yunwa da kishiranin nan tana karya rai. Domin ita rai da kake ganin ta inda tana ci tana sha to tsatsai take. Fa inna shiba'a domin koshi na abinci warriya da kuma koshi na ruwa. A larabci bambanci ke akwai tsakanin koshi na abinci da koshi na ruwa. Idan mutum ya ci abinci da larabci sai ya ce shabetu. Idan ka sha ruwa ka koshi ka ce rawitu. ba a gama su ba haushe ne ke cewa na ƙoshi ka ci abinci ka ce na ƙoshi ka sha ruwa ka ce mi na ƙoshi ko kuwa akwai bambanci ha ba bambanci ne ka ce na ci abinci na ƙoshi da abinci ko kuma na ƙoshi da ruwa yawa amma ba su laraba ba ba ka can abinci ka ce rawitu kuma ba ka shan ruwa ka ce shabetu sai dai balarabe in ya kalle ka baki da kyar dama ka hiddo larabcin ya ce to ba matsala dama ba harshen ka bane wa mubasharatan nisa'i da kuma sumbatan mata tahmilun nafsa waɗannan abubuwan ƙoshi da ruwa ƙoshi da abinci wa samun mata akai-akai suna sa rai alal ashari akan girman kai al'ashar shine girman kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a bal huwa kazzabun ashir mutanen annabi salih sun ce mai bal huwa kazzabun ashir a shi annabi salih babban makareci ne kuma mai mai girman kai Allah ya ce sayalamuna gadan manil kazzabul ashir to ashir suna ne na mai girman kai nan kuma al-ashari ne can cikin alqur'ani shinun kasra ke gare ta nan kuma alal ashari shinun me ke gare ta fatha ke gare ta alal ashari al-ashar shine girman kai kallan al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna yau koshi yana sa mutun yayi mai girman kai walbabar da kuma kuri da takama inda mutum na ƙoshi to za ga yana takama kuma da 'yan canji aljihun shi ko ba haka bane daga yana kuri ko malam sai ta yi balle walghafla da kuma rabkana yana sa mutum ya rabkana ƙoshi yana sa rabkana rabkana daga daga abin da Allah ta'ala yake so ka mai da hankalinka gare shi in mutum na ci na koshi ba to zaka ga karatun shi na alqur'ani ya rage saboda me yana ci na koshi da abin da yake so yana samu Allah bai hana shi ba an kaga mutum kullun ai sallar asar ya dauko qur'ani yana nazari to akwai matsala da kira kai kari galibi ba ba an ce kowa ba ko kuma ka ga mutum bayan sallah su bayan zanne yana tauridi ko kuma ka ga mutum da an kira sallah ce masallaci ya kira liman in ana ci ana sha ana koshi to waɗannan abubuwan duk ragewa su to kaga ai gafala kenan karab kana kamance me yasa Allah ya kawo ka duniya eh ya kamata ka mai da hankali Allah ya sa maka natsuwa tun da natsuwa ta zo ma me ya kamata ka yi baka da matsala sai a yi ta bauta ba wannan koshin sai ya sa kamance ma mutuwa za ka yi kamance ma gamuwa za ka yi da Allah subhanahu wataala an ce ban je ban gani ba amma dai an ce ƙasar Dubai tana da masallatai kafta-kafta in ka je sai ka ga masallaci babba wani masallaci ya kai biyar wannan girma ba nan ɗakin nan ƙato a laraba masallatai su ne gabza gaba sai ka iske da waya a sahu biyu duk girman masallacin mutane da tana ta harkar duniya ana samu ka zo masallaci ba da kwallon ne za ka yi baka ba ya bada to haka shi ita wadata haka take galibi tana sa mutum dagawa idza an amna ala al-insani a'rada wa da'a bi janibihi haka mutum yake dole wannan rayuwa Allah baya son bawa ya yi ta Allah yana son bawa ya rayu rayuwa ta ta bayan Allah na kwarai duniya Allah yana baka ita ne a matsayinka na musulmi dan ta taimaka maka akan ka samu aljanna yiwa ku ga abin da sai na Usman ya yi, dina raƙumi dubu ya bada, za a taya wurin jihar ya kawo raƙumi dubu ya ce manzo Allah ga shi nan, da sardinansu da takubba da kibiya ya ce duk wanda baya da a bashi ya hau. Kuma ya ɗauko dinari dubu ya ce manzo Allah ga shi a ƙara da ita. Kuɗi ne ga suna Allah ya bashi amma mi. kullum kwana yake yana kiyamun laili kullum duk dare sai ya sabta qur'ani cikin kiyamun laili kudi ba su dauke mai hankali ba to haka ake so kai ba Allah ya baka ka su dauke maka hankali Abdurrahman ɗan Auf yana da dinari dirhami dubu takwas ya raba biyu ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da dirhami dubu takwas na rike dubu hudu gida saboda iyalai na da bukata ta ga dubu hudu Allah ya ce Allah ya bada albarka cikin abin da ka kawo mamu wanda ka rike gida shi ma Allah subhanahu wataala ya sa mashi albarka to haka sai na bakar ya dauko nashi ya kawo duka sai na Umar ya rabo biyu ba su ruwa su za yanzu shi sai na Usman ya bada raƙumi dubu ya bada dinari dubu kuma ya haura raƙumi guda da kibiya da takobi ya tafi wurin yakin da shi aka yi yakin ba wace ya jama'a sai kun dawo ba mu mun yi aka a wannan muke yaki da shi aka tafi kasan muna in ka bada to baka zuwa ba su da su aka yi a gani ba dole su wuce mutane ba su ba da kuɗi su yi kowa manzo Allah cewa daga yau Usman duk abin da ka yi ma Allah ba zai cuta maka Allah ya yarda da kai yarda da bai ƙara fushi da kai daga yau. Yanzu Allah kuɗin yake juya haka yana mamaki. Mutum ya ɗauko kuɗi haka ya kawo yana juya sai yana. Yanzu Allah na ma barra Usman ma fa'ala ba da yau. Daga yau abin da sai na Usman ya ba ƙara cutar da shi. To haka yake son Allah ya baka kuɗi ba kai ya kamar su amma dai ka kamanta. Kai kokari ka zanje koyi da bayan Allah. su sun rayu ne cikin zamanin da babu hitintunu irin na zamaninmu. Ko magabatanmu, uwayenmu da kakanninmu nan shekara hamsin da suka wuce, waɗanda suka rayu sun waye kaga abin da suka yi ma addini ba ɗaya yake da mu ba. Ko ba haka ba, babu fitintunu zamaninsu. Duk wani abu na fitina ba da yawa a zamaninsu, mu kuma wado zamanin fitina sai haƙuri. Allah ya samu hita daga fitinan lahiya. Lokaci ya mala ko? Ni ya dauke ni mala amma an kara mun ta. A yanzu da arba yake kira. Da wurin mu tsaya haka nan. Abin kuskure kuma Allah ya yi mana. Kira sallar sai mu ci gaba.
Kawai ba Allah da ya zo da da kan sha'an mai kwashi to yanzu bai yi da samun cikon na da aiki ba shine yanzu ya zo ce ko ana iya tambayar mai taimako idan inda yake nisa ne kuma ba da abin da zai kai da da da mai aiki to bismillah assalamu alaikum ɗan uwa ayi hakuri akwai wani ɗan uwa gashi nan shi da ɗan shi suka zo daga ƙauye an mashi aiki likita su to sai dai halin da yake yanzu kuɗin sun ƙare kuma yaron yana cikin yanayi na yana bukata ida mai aiki yana nan waje to shine ya zo ce dan Allah ya taimaka mu ya samu yaron a yi da mashi aiki washi ne za a ma yaron na wanda ya yana taimaka mu fi sabilillah sai a taimaka mu da a samu a yi da mashi mashi yaron dan karami ne gashi nan tare da shi Allah ya taimaka Karta la wannan take tambaya ta ce mijinta suke samun matsala wani bi haka to sai ta ga kawai abin ya yawa kuma a yana so ko ya sake ta ita sai ta mai rigagi sai yana da kwantu bankiyar sai ta tura mashi dot din shi sai ta ce na tura maka dot din ka nima amma wai ta ce ta yi haka dan saboda ta mashi barazana dan saboda ya daina nuna mata a wasu kinta zai to yanzu ta tura kuɗin sai zo na cewa dan Allah ta yahi mai ya daina daga wannan abin da yake mata ya daina to ta ce yanzu tunda ta tura kwanta din ko cikin kwanta din ko da bai dauka ba arman ya sako wannan abin da ta yayi koko a'a sai an sake dalmin arman A'a, akwai aure tsakanin su. Tunda bai ce ya sake ta ba. Mace ce ke samun hatsaniya da miji, ta take ganin kamar zai sake ta, shine sai ta tura mai ta kwanta da shi, ta tura mai kudin sadakin shi. Kuma ta gaya mai ta ci ga sadakin kanan na mai dama saboda marabu. Shi kuma sai kuma yana lallaba ta da Allah ta yi haƙuri bai karawa. duke nan babu sai da dama sai in ya yarda sai in ya karba in bai karba ba mace ba ta sakin kanta miji ke sakin ta
ina ko ta zuba tsanke bai dauka ba shi ke eh haka sai ta ce mai mata ya biya ta suna can cikin kwanta ne sai ta ba ya ba ta ga hannunta ita kuma ko kuma ya kiya ma dai ya rike dai ai bai yi sakin ba ta zama kyauta ne sai in ya faɗi ya saki na'am wato mace ce take da ɗan uwa mai arziki sai hidda zakka ya bata sai ta ce tana da o- mammasu ta san tabbas shi ɗan uwan yana kula da iyaye to amma uwar sai ta buƙaci ɗan wani abu shi ta kuma bata da wani abu sai zakka nan da aka ba ta ce in ta hidda ta ciyar da ita ko ta bata da wata buƙata babu komi wa aka ba zakai ita ɗaya aka ba a wani magajin ta ya bata to wasu kuma ta ce tana so ta mata wani alkhairi ciki ta ce in ta Ni da ɗaya ta bata ba Ah, wai dan- ba haƙƙin ta bane eh, mutum ne ba kaunar shi zakka ko kuma uwarsa tana bukata ko ta ya dauka cikin zakkar da aka bata ta ba uwai eh.
ita hana Mm, masha Allah.
ai shi dai ne baya ba uwar shi zakka haka ne ƙwarai ita ai ba zakka ce ta bada ba haka ne ita kyauta ce ta ba uwar na'am kyautatawa ce haƙƙi ne ta ba uwa Ah.
Mm.
wannan kuma ke tambaya ce yana so ya ta neman kuɗi amma ƙasar da ya yake yake so ya je mata na hita da tsiraici ya ce wai ya halitta ya ta neman kuɗi a wannan ƙasai.
me zai hana wa ya ce yana so ya ta neman kuɗi ƙasar da mata ke hita tsirara da tsaraici ko ya halitta ya je mita yanawa wanda ake so dai ka rike addininka in ka san ba ka yawa to sai ka yi haƙuri kai sai ka sake wata ƙasa ƙasashen Allah yawa gare su na'am wannan kuma ya ce eh, rancewa da alkur'ani amma kan ƙarya da cewa ya zo kwamsariya za a yin fasfor da takarda ta haihuwa wadda gaskiya ba haka take ba domin ya ce a da magana aka haihe shi kuma su polisai ɗin suka ce bayan da za a yi a shekarun shi a ce ba a mai takarda haihuwa ba har sai wannan lokaci kuma ya ce a da magaran in dai har gaskiya ne eh, haka ne to rance da alkur'ani da cewa gaskiya ne a ci aka mai yace shi kuma ya rance da alkur'ani yace to ya kenan to shi kenan ya rantsu ba ya ce ta ƙarya ya yi ba ai ya riga ya yi hukunci zai tuba tuba za yi saboda irin wannan ba rantsuwa ba ce ta zani ko ba ni ba Mm.
rantsuwa ce akan abu idan sabon Allah ne sai mutum ya tuba in dai dan Nijar din ne sai shi kenan ba wata matsala
wannan yace kuma wala- dan muradi ya ruga da magana yace dan can ne shi yawa duk kasa guda duk gari guda ne na'am mun ga yace akwai wasu nafiloli malam da ake yi dan wata ya kwan sha biyar ga wanga watan na sha'ban
akwai da yawa sun zo amma hadisan su duk masu rauni wannan wata na sha'aban ya zo da falaloli da yawa akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta ba daga ciki akwai sallolin da ake yi idan wata ya raba akwai na 27 akwai na 29 duk suna na amma duk ba su inganta ba don masu rauni ne. Na'am.
mun ga kuma yake tambaya yace balaguro yake yi sai yace kasar ta kama shi a zuhar da la'asar to yace in ya shigo gida alhali lokutan ba su wuce ba zai sallaci wannan salloli a kasar din kasar din da yake koko ya zashi
mutum ne ya dawo daga balaguro ko eh alhali a zahar da al'asar yake yi to yanzu ya yi su yadda ya kamata din ya cika su ko ko yanzu zai sun kenan da wani lokaci ya zo ya ce ya zo Da azahar la'asar ne ba ko ta da wuce ba la'asar?
la'asar ba ta wuce bai ce kenan mutum ne ya dawo daga balaguro jam'i yake yana hada azhar da la'asar to sai ya dawo gida bayan azhar ta wuce ma'ana bayan an yi sallar la'asar ya shigo yana ita azhar lokacin ta ya wuce yanzu la'asar lokacin ta bai yi ta ba yana waɗannan salloli guda biyu ita azhar zai yi ta ta kasar saboda lokacin ta ya riga ya wuce kayan ya zo gida ya zo gida da la'asar ita kuma la'asar akwai lokacin ta sai yi ta cikakka kuma ita azawar ta kama shi ne cikin balaguro kuma har lokacin ta ya kare yana cikin me balaguro ita kuma wannan ya shigo cikin lokacin ta bai kare ba sannan ita zai yi ta cikakka ita kuma azar sai yi ta ragaggiya na'am ta karshe tambayar ce to kuma yana cikin balaguro sai ya sami jam'i na azahar to yanzu ya tashi ya kasar sala- sallar la'asar ko ko ya zashi
Domin cikin sallar- balaguro ya samu azahar tare da jam'i ya- ya bi su to dan ya gama sai ya jam'in sai ya ce to ya tashi ya yi sarɗin eh yana yawa kuma ya yi ta kasar Ah.
yana iya in yayi azawar cikakkiya ita la'asar kuma yi ta ragaggiya in ya bi jam'in sallah yana iya in an kare sallah azhar ya tashi ya kawo la'asar a lokacin nan ya ta ya ta shi na'am sai sanarwa ta ba da jini suka ce ana ba da jini a nan babban likita ƙarfe takwas da rabi suka ce ranar laraba mai zuwa kenan ba tun da ta wuce ran laraba mai zuwa ana ba da jini a babban likita kare takwas da rabi insha Allah Idan kwamitin da ke kula da ba da jini suna gayyata al'umma zuwa ba da jini laraba rana ya ce wuce nan ƙarfe takwas da rabi na sayanin bakin likita wanda Allah ya ba iko. Allah ya saka da Allah kara muku laya lafiya kowa na amfani.
to kuma bayan kwana biyu sai uwa suka bi da suka bi da mashi kuɗin shi to yanzu ta dawo budurwa ce ko ko jawara ce
mace ce wai aka daura ma aure bata tare gidan mijin ba ko kuma an kai ta gidan mijin ba su dai haɗu ba ta gudu ta tsere aka rasa inda take sai uwayen suka maida ma suka maida ma mijin kudin shi na aure tunda ta tafi ba a san inda take ba kuma daga baya sai ta dawo to yanzu da ta dawo matsayin budurwa take ko jawara kaji wata tambaya wanda aka daura ma aure ai shikenan wanda aka daura ma aure ai zama abin nan ke ta zama bajawara ke sai dai bajawara ce original na'am na sai tambaya ta biyu malam wannan ce za ka iya saya ma eh, budurwarka kai mata kyauta cikin kuɗin zakka ka sai mata tuwahi ko salula ko kuma wani biski ya kanga a cikin kuɗin zakka
budurwa eh aka yi mutum ya sai ma budu- ya sai ma budurwar shi ba haka ba zakai eh, to ko shi shi shi shi yadda eh, zaka shi ne zakka yi sai sai ma eh, eh, sai ma matar shi eh, sai ma budurwar shi eh, tuwahi shine mai kudin yayi eh, zakka zakka yi bai yawa mutum ne yadda zakka wai cikin zakka sai sai ɗebo su kuɗi sai budurwa shi kayayyaki budurwa ba ta cikin waɗanda ake ba su zakka budurwa a budurwa ya kaga dauki ake da ita cida ta ake yi uwayen ke cida ta uwaye ake ba ba ita ba sai a ba uwayenta in suna da bukata in ba mabukata bane a a hana su in sun cancanta a ba su zakka sai a ba su amma ita ba a bata cikin kuɗinka na musamman naka wanda na jarinka nan za ka ɗauka ka yi mata bukata
na malam sai wani ke ta an ce yawan saduwa da mace yana kawo furfura yawan furfura
a yi cewa an ce yawan a, kusantar mata yana yana sa furfura yana kawo furfura ko haka nan ne mai yiwa haka nan ne mai yiwa ba haka nan Akwai dai abubuwa da yawa da- da da- da kusantar mata yake yake kawo suna da yawa abubuwa mai abin nan mai littafin duniya yana cewa la tukfiran da min aljima'i fa innahu yaksul wujuha bi hullati yarqani kada ka yawaita saduwa da mata domin yawan sa- saduwa da mata yana haifar da ciwon farin masasara shi ake ce ma al-yarqan da larabci ciwon bayan ma akwai cututtuka ne da yawa yawa yawan yi yana kawo haka ba wai an ce yin ba yawan yi da abin da ya yawa ko ko nama in yawa baka ga cuta maka yake ba. shayi ma in yawa baka ga sai cuta ma ba baka shayi da yawa sai ka samu na mura ba ina tafiyar shi yana samu na mura an yi an yi da ni na ki bari to komi da abin yi yawa ga jikin mutum yawa yake cutarwa yake ko da abin mai kyau ne na'am malam wani ya tambaya ce eh, mene hukuncin mutumin da ya yi kwanakai a kusan sati guda bai shafe da wata ba
me hukuncin mutumin da wai sati guda ko ya ɗauki lokaci kamar tsawon sati guda bai yi shafa'i da wuturi ba ya bar lada mai yawa ya bar lada mai yawa ya zamanto mai raunin imani ya zamanto yana ya zamanto abin da ya zama amma dai ba saba Allah ya ba saboda ba dole bane sunna ce mai karfi wanda yana da lada wanda bai ba kuma ba ya da laifi wurin Allah sai dai a matsayinka na mai imani me ya hana ka yasa ba kai shafa'i da wuturi ba kana da lokacin shi ba ba kai ba kana sallar isha'i kullum an kare sallar isha'i ba za ka tsaya kai ba in ka je gida ba duka minti biyar ya ya ya yi maka shafa'i da wuturi minti biyar sabbi suma rabbika lala raka farko raka ta biyu kuliya raka ta uku kul huwallahu da kula sai ba shikenan ba minti biyar duka ka gama in ka yi sauki ma ba maka minti biyar ba Allah ya baka saurin karatu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal الضالين آمين صلى اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى الذي قدر فجر duka kahin kai minti da duka gama kuma kana da nawa karatu kake daki daki kenan a ga dai duk dai abin da aka yi dai ka ba rayuwarka wasu abubuwa na duniya masu wucewa ba su da lada ka ba su awoyi ya kamata ibadar ka ka ba ta muhimmanci minti goma ma ka tsaya ka natsu domin sallar da aka samu natsuwa ta hilada da wanda ba a samu natsuwa sosai. Na'am.
Wannan ce mini hukuncin mutumin da ya mutu bisa hanyar bai bisa hanyar neman kuɗi aka kashe shi.
Yawan hukuncin mutumin da aka kashe shi wurin neman kuɗi ya yi shahada. Allah ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi kuma bayan dukiyar shi to ya yi shahada. aka tare ka wurin neman kuɗi kawo kuɗi kake badawa ko kuma garin neman su ba aka hango ku aka halbe ku saboda kuɗin ana tunanin ba maki kuna da makamai a halbe ku daga nesa zuwa kwashe kuɗin in mutum ya irin nan mutuwa ya samu shahada shahada irin karamar shahada ba babba ba na'am Wani wani tambaya ce kasuwanci yake yi wani lokaci abin da yake saidawa yana ƙara farashin farashin kuɗi amma mutanen da yake yake saida ma kayan su ba san sun ƙara sun ƙara kuɗi ba to sai dinga saida musu kayan da sabon farashi shi ne yake tambaya haka ɗan koya halitta
mutum ne yake kasuwa yana saida ma mutane kaya to wani lokaci yana da tsohin kaya sai zaki sai da wannan tsohin kayan da sabon farashi mutanen ba tare da sun sani ba ko haka daidai ne ba matsala wa halallahu albai'a Allah ya hana cinaki ya halatta cinaki wa harrama riba Allah ya hana riba wannan kuma ba riba bace kara ma kaya kudi kayan ka ne yayi babu wata matsala ce sai dai Allah ta'ala kullun yana son a samhan idza ba'a Allah yana son mutum mai rangumi in za ya saida ma mutane kaya ya rangumi ya sauki nan bai kamata ba manzo Allah ya addu'a ce rahimallahu rajulan Allah ya ji kan mutumin da samhan idza ba in ya saida ba mutane ka yana da rangwami wa idza ishtara in za ya sayi ga mutane ma yana da rangwami wa idza ba haka ma in yana bin bashi yana yin rangwami ba ana son rangwami cikin komi Allah ya mamu rangwami mu ya kamata mu rangwanta ma mutane amma an dai kai ba wani abu bane baka yi laifi ba sai dai baka samu wancan addu'a ta ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ya kamata kayan da suke a wurinka kahin farashi ya tashi ka saida sayar da suke in kuma sabi sun shigo sai a saida su da sabon farashi aka yi kamata na'am sai tambaya ta ƙarshe mana ko ta bai wa Allah tana bara tana cikin shi lafiya mai tsanani na'am bara addu'a ga ɗan uwan musulmi Allah ya ba ta lafiya ko ta bai wa Allah tana cikin rishin lafiya mai tsanani tana bara addu'a Allah ya ba ta lafiya na'am na'am Me ya kamata?
yawaita baskan tsawar dare uku addu'a wanda ya kamata
Wai tsayuwar dare me ya kamata mace yawaita na lazimi. Ko mi da abin da yake alheri ne, da abin da yake zikirin Allah ne ka yawaita a ciki. Duk wata addu'a da ka sani ko wani zikiri babu wani da aka fifita, kowane ana so mutum yawaita. karatun alkur'ani ne ko salatin annabi ne ko la ilaha illallah ko la ilaha illa anta subhanaka da abin da ya saukaka ka yawaita a cikin dare na'am yake tambaya akwai halin da mutum yake shiga ya kai ya ce bashi na na banki na kuma ya san akwai ruwa ciki
yana tambaya ba ko halin da mutum zai shiga wanda har zai ta ya ci bashin banki akwai muna akwai larura rishin abinci ba ka da abinci ko ba ka da aiki ba ka samu aiki ba aga larura ce wannan yana halatta maka kaje ka ci ko kuma ba ka da lahiya ba ka lahiya za a ma aiki kuma aiki yana buƙatar kuɗi da yawa ka rasa wanda zai baka bashi ka rasa wanda zai taimaka maka sai ka je ka ci ko ɗanka ko matarka ko babanka ko mammanka za a masa aiki ba ka da halin basu kuma ka bi mutane su baka bashi su duk sun kiya ko ba su da ka nemi taimako a taimaka duk ba a samu ba sai ka je ka ci larura ce wannan ba yadda za a yi ma ban da shi ba a wana sai larura wanda babu makawa sai ita ba ka da gida ka yi haƙuri kai ta zama gidan haya rishin haya ba ta halatta maka cin kuɗin banki ka je ka sai gida haka ma mota kana son mota ba ka da mota bari ka je ka ci bashin banki me za ka yi da mota ka je ka sai mota gidan da za ka sa ta ma babu aga ita ba larura ba ce ɗari bisa ɗari mota amma abubuwa ne na moriyar rayuwa kawai da jin daɗin rayuwa kai ma a ce kana da mota kani da baka da mota mai kai wani hali ka shiga amma ya zama larura abubuwa ne na larurar rayuwa dole ba yadda za a yi suke halatta ma mutum ya amfani da abin da baya da kyawu saboda larura kuma mutum baya da laifi ko dai wurin Allah na'am ba ta ƙarshe ko ya halatta samari da yan mata suke wannan soyayya ba da niyan harni ba
ba a soyayya tsakanin samari da 'yan mata hakanan kawai ba niyya aure ba yi addini bai yarda da hakanan ba ta soyayya kawai ba ta lokaci ne saboda ita soyayya da kake ganinta ne ba za ta kai ga aure ba to tana bata maka lokaci kuma tana canye ma lokaci wani abu da ya kamata kai sai ka tsaya nan ka ta shiririta ka yi wani abu wurin ko karatunka ko ka iya aiki ko kasuwanci ka tsaya nan wajen awa nawa ka bara kura ta musanya da kai da ita ta wasa kura ta yi tura mata duk ka bata lokacin ka shikenan kuma wata rana sai ka ta aiko ma sako idan Allah ka yi hakuri an kawo kuɗin auren ta ya za ka yi shikenan kuma sai ka je ka dawo wata dada ka zama ɗan wahala. Sau da haka kenan musulunci bai halatta ma, ya halatta ma soyayya ta aure, ya soyayya da mace da niyyar ka aure ta, shi kenan. Amma ba haka ba ta da kyawu, saboda akwai kusancin da Allah ba ya so ciki. Na kusanta juna kuma Allah ba ya so irin wannan kusantai. Nan bai dace ba, yadda matasa suke yi. wani ma sai da budurwa uku ko hudu yamma wannan ƙarya sharara ma wacce ita ma wannan ba ta san abin da ake wacce ma ba ta sani ba wadda ta san wata yana ta yi wannan duba ya da kyau duba ɗabi'u ba ne da ya kamata a ce musulmi na yi ba Allah kiyaye Allah ya shirya mu Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba ɗaya da alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka yayi mana zanubban mu Allah ka gafarta mana su ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu Allah ka kawo sauƙi a cikin rayuwar mu abin da ya tsananta ya tsada a cikin rayuwar mu Allah ka kawo sauƙin shi da rangwamar shi ya Allah matsalolin mu da suka dame mu ya Allah ka warware mana su ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah Allah ka yayi mana damuwar mu ya Allah Allah ka fidda mu daga dukkanin matsalolin da muke ciki ya Allah kanana ne ko manya ya Allah Allah ka haskaka mana rayuwar mu ya Allah Allah duk wani kulli dake cikin rayuwar mu Allah ka kawo karshen shi ya Allah Allah ka warware mana shi ya Allah Allah ka ba kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah Allah duk wata fitina da ke faruwa cikin kasar mu Allah kawo karshen ta ya Allah Allah ka kawo ƙarshen ta ya Allah shugabanninmu Allah ka ƙara musu tausayin mu da adalci da rike gaskiya jami'an tsaron madin da suke Allah ka taimake su Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka kare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga yan bindigan mu da yan ta'addan mu da barayin mu na gida da na daji Allah ka shirya da su ya Allah Allah matsalolinmu na rashin tarbiyya Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah matsalolinmu na rashin kyawawan halaye Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka azurta mu da halaye masu kyawu ya Allah Allah ka sa mu ɗabi'antu da ɗabi'u na manyan mutane ya Allah ka sa mu rabu da mugayen ɗabi'u ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah mara lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna likita Allah ka ba su lafiya Allah masu lafiya Allah ƙara masu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen zaman banza da ya mamu yawa, zaman kashe wando da ya mana yawa ya Allah, Allah kawo mana ƙarshen shi ya Allah. Allah ka ba mu jari mai albarka, ka ba mu aiki mai albarka, Allah ka yi mana budi na alkhairi ya Allah, Allah ka ƙara mu musulmi haɗin kai, Allah ka ƙara haɗa kan musulmi ya Allah, ka raba musulmi da rabo kai ya Allah, ka raba musulmi da keta ya Allah, ka raba musulmi da ƙiyayya ya Allah, Allah ka raba musulmi da watsi da juna ya Allah, Allah ka samu da junan mu ya Allah, mu taimaki junan junanmu ya Allah, mu kama ma junanmu ya Allah. Allah ka samu so junanmu ya Allah, Allah ka sanya soyayya tsakaninmu ya Allah, ka raba mu da kiyayya da gaba ya Allah, Allah ka ji roƙonmu ya Allah, Allah ka ji roƙonmu ya Allah, ƙananan yaranmu da manyansu ya Allah, ka shirya su ya Allah, ka kare su daga sharrukan shaidan ya Allah, na mutane ko na aljannu ya Allah, Allah ka ji roƙonmu Allah ka amsa mana, Allah ka samu kare da duniya lafiya, Allah ka ƙara mana imani, ka ƙara ma musulunci ɗaukaka da girma ya Allah, ka ƙara ma musulmi ɗaukaka da girma ya Allah, Allah ka ƙara ma kafirci rushewa ya Allah Allah ka kara makafirci rushewa ya Allah Allah ka kara makafirci rushewa ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin